أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وقال أيضا زام تاشدية وقال أيضا وأكي محافظة لكن وجهه حش جرت له الشواء له الشواء بمسعري a wannan kuma zai yi magana game da yanayin karamcinsa a shi karan kansa da kuma ɗan uwansa ya ce wa akimu hafazatin mana nan wawun nan wawu rubba ne mana wa rubba akimu hafazatin sau da yawa wa akimu hafazatin ina da ɗan uwa muhafazatin mai kiyaye mutunci ɗaliƙin wajihuhu wanda fuskarsa sakakkiyar fuska ne mutum ne wanda baya fushi hashin mutum ne mai haba-haba da mutane shine hashin mutum mai haba-haba da mutane mai sakin fuska. Jarat, jarartu lahu shuwa'a, wanda na kawo masa gasashen nama, shi ne jarat lahu shuwa'a, na kawo mar gasashen nama, bi mis'ari a gurin gasa nama. Mis'ar shi ne itace da ake kafawa ake gasa nama a kai, shi ne mis'ar abin da ake gasa nama. Yana gaya masa, yana gaya mana a nan, cewa wani abokinsa mai karamci ya ziyarci shi har ma ya masa gara ya gasa masa nama ya ɗauko naman kwacakam ya bashi shine hashin mai sakin fuska ne jarad lahu shiwa'a na ka masa nama gasasshen nama demis ari akan abin gasa nama min bazilin duribat bi abayda batirin biye dai agarra يجر فضل المئذر من باذل ضربت بأبيض باطل بيد أقرى يجر فضل المئذر من باذل na yanka masa wannan naman da na ka masa min bazilin nama ne na wani babban raƙumi bazil shine babban raƙumi duribat wadda aka soke shi bi abayada da farin takwabi batirin wadda yake mai yankewa shine batiri mai yinkewa wanda Hausa suke cewa wai ga yawa jini na wuce min bazirin mun ka masa naman ne na babban rakumi duribat wanda wannan rakumin an soke shi bi abayaba da wani farin takwabi batiri mai yankewa biya dai agarra wanda wannan takwabin yana hannun wani mashhurin mutum shine agarra mutumin da yake mashhuri kowa ya san shi saboda daukakarsa ya jirru ya jirru fadal al-mi'zari ya jirru wanda yake jan fadalal mi'izari sauran gyauto ko ka ce zane biye dai a garran nan yana nufin shi karan kansa shine mashhurin mutum ne shi alkama mutum ne mai daraja mashhuri kowa ya san shi shine biye dai a garra shi wannan takwabi yana halin wani mutum mashhuri shahararre madaukaki ya jiru wanda yake jan fadalal mi'izari sauran gyauto ko ka ce zane a su larabawa a gurinsu wadata ce saboda mai ada ada tufafi abu ne mai tsada tufafi sai yana da tsada sosai a daɗin ka gane wala mama tufafi yana da tsada to a lokacin in kaga mutum yayi babban riga to mutum ne mai kuɗi mai daraja sosai so da kaza ga wani ma iya wando zai iya sa wani ma iya riga zai iya sa wani ma bante zai daura ya dan daure kugunsa shikenan to duk mutum da gaishe da manyan kaya to kamar mutum ne mai wadata su kuma larabawa saboda wadata da girman kai sai mutum ya rigar har ya zama rigar ma kuma ya fi ma yana jan kasa wannan jan kasa da yake nawa shine wai tufafin da ya gagari wani wanda wani iya abin da zai daura tsirrakin sa yake da shi ni kuma ga ina da wadata na ya har ma ina jan sa a kasa to wannan abin shine larabawa suna yin haka ne saboda girman kai da almubazzaranci da nuna wa mutane cewa su masu wadata ne saboda haka dukkan hadisan da zaka sun zo man jarra saubahu kuyala sai ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya ja tufafin sa kuyala dan takama anan wasu kafarsa ta zame suke suke tsammanin dangele wando addini ne hadisan da suka zo akan dangele kaya hadisai ne wanda suke yakar a maguzanci da jahiliya da larabawa suka fito a ciki saboda haka mu baya daga cikin al'adarmu nuna wadata da nuna isa da kasaita kayan ka rika jan kasa yanzu ka zo kayan ka suna jan kasa sunan ka ba gidaje ko mun wadatar ka saboda ba al'adar mu bane su kuma laraba a gurin su wannan abu shine wadata da nuna girman kai da isa saboda ni a lokacin tufafi yana da matukar wahala tufafi yana da matukar wahala zaka samu wani guda ɗaya yake da shi mai wadata shine yake da biyu in kai ta karanta tarihi zaka ji mutum rigarsa ɗaya ko kuma rigarsa biyu in ya wanke ɗaya sai ya shanya ɗaya wani ma zaka samu rigarsa guda ɗaya ne sai ya tafi can daji ya je ya wanke rigar ya shanya ta sai ta bushe ɗauka ya sa ya dawo gari to a wannan lokacin ba su girman kai su kuma suke sawa har kayan yake jan kasa to wannan hadisan da zaka yi ta gani duk wannan hanin ne game da wannan al'adar saboda wannan girman kan na larabawa wannan al'adun laraban ake yaka ba wai yanzu ka zo ka ɗauko mana hadisan ka sa mutum ɗan gyala wando ba ɗan gyala wando ba addini ba ne mutane su kiyaye da kyau su kiyaye da kyau saboda mu baya daga cikin saboda mi in ka in ka kalla hadisi da ce man jarra sau sai aka ce kuyala saboda takama saboda takama ba wai zallan jan tufafin ba a takamar duwaccar ta larabawa kuma mu baya daga cikin al'adar mu wannan takamar baya daga cikin al'adar mu ba a haka muka taso ba saboda haka da mutum ya kiyaye eh wa rafa'tu rahilatan ka anna dulu'aha min nasrakibaha saqa'ifu ar'ari ورفعت راهلة كأن ضلوعها من نفس راكبها آه من نفس راكبها سقائف أرعري ورفعت نا تغا شيني كمر كشي نا هو شيني ورفعت راهلة نا هو وتئلير تاغوا كأن ضلوعها كي كاشي حقرقرن wannan taguwa dulu shine hakarkari gefen kirji hagun da dama ka anna dulu'iha kai ka ce haƙarƙarin wannan taguwar min nasira biha saboda zaburan da mahayinta yake mata in ka kalli haƙurƙuranta shine dulu haƙurƙuri shine wanda kamar wannan ake ce masa rips a turancin rips waɗannan ƙasusuwa masu layi layi su ne dulu wanda suke jikin ƙirjin mutum a min nasira biha daga zaburar mahayinta saƙa'ifu idan ka ga wannan ƙasusuwan ƙirjin nata kai ka ce saƙa'ifu, itacen rufi ne, ar'ari na bishiyar ar'ar. Ina tsammanin duk da ba mu san bishiyar ar'ar ɗin ba, yanzu in aka za a rufe ɗaki in aka yi rafta, ba za ga itacuwa tsirararsu ba, to su ne saƙa'ifu. Kai ka ce saƙa'ifu, itacen rufi ne ar'ari wanda aka yi na bishiyar ar'ar, ita wannan bishiyar ar'ar ɗin ba mu santa da Hausa ba. Wallahu a'alam ko saboda takaitawar mu a karatu, ko kuma wallahu alam ko kuma saboda babu ita a nan ƙasar Hausa. Harijan, iza hajar sarabu alaswa, wastan na fi ufki sama'il agbari, harijan, a wata iriyar taguwa ce mai ɗan kwararren ciki, wasu kuma suka ce harijan, wata iriyar taguwa ce mai tsayi. Sau da aka wannan harijan ɗin suna ba ta fassarori daban-daban. Ko harijan taguwa ce mai ɗan kwararren ciki saboda rama. ko harjan taguwa ce wacce take doguwar taguwa kai wasu ma suka ce harjan taguwa ce wacce raƙumi baya iya mata barbara taguwa ce wadda raƙumi baya iya mata barbara to ita wata iriyar taguwa ce iza haja sarabu lokacin da kawalwainiya ta motsa ana suwa akan tsakon kwani iza haja sarabu lokacin da kawalwainiya ta motsa ana suwa akan tsakon kwani واستنى في أفق السماء الأكبر واستنى الأكبر قولا تللب في أفق السماء أساسا نسمى شيني واستنى واستنى الأكبر قولا تللب في أفق السماء أساسا نسمى سبوده مي سبوده يوان كالوين ينا to ita wata iriyar taguwa ce wacce take mai ɗan kwararren ciki. Ah. sannan kuma duka ta waka wa mimma yurwa an Khalid bin al-Alqama yayi wa maula ka maula zibri kani da maltuhu kama dumilat saqun tahadu biha waqru wannan kuma alqama zai yi magana ne game da 'yan uwantaka ko ma'amala da mutumin da yake mutum mai hassada wanda baya so ka ci gaba shine wa maulan ma'ana shi mana akwai rubba saboda shi wannan ba zai yi kisra bane shi yasa aka ce wa maulan da ya ce wa maulin wa maulan ka maulan zibrikan sau da yawa ina da wani dan uwa ka maulan zibrikan kamar dan uwan zibrikan zibrikan shine daga cikin sahabbai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo ya musulunta lokacin da suka zo ya musulunta da shi da dan uwansa anan anan hadisin nan inna fi shi'ri la hikma aw kama qal lokacin da shi zibrikan ya zo da dan uwansa dan uwan sai faɗi wasu abubuwa akan sa zibrikan yace ai ya rage ma abin da ya faɗa na fa haka daga ba kuma sai dan uwan nasa ma ya zo ya kokkushe shi ya kokkushe shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu ka faɗi abubuwa masu kyau a kansa kuma yanzu kuma duka zo ka kushe shi sai ya ce wallahi duk abubuwan da faɗa gaskiya ne abubuwan da faɗa kansa marasa kyan ma gaskiya ne abubuwan da faɗa kansa ma masu kyan ma gaskiya ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika akwai hikima a cikin waka mawaki zai zo ya koda ka duk abin da ya faɗa kuma gaskiya ne kuma ya zo ya zage ka ya aibata ka ya bata maka suna kuma abin da ya faɗa gaskiya ne to wa maulan ina da wani dan uwa kamaulan zibrikan kamar dan uwan zibrikan da maltuhu wanda nayi kokarin gyara rayuwarsa shine da maltuhu wanda nayi kokarin gyara shi shine da maltuhu gyara shi ko kuma daukaka shi da maltuhu da nayi kokarin gyara masa rayuwarsa kama damulat saqun kamar yadda ake gyara kafa saq shine kafa ko kauri kama damulat saqun kamar yadda ake gyara kafa tuhabu wadda ta karye bayan an ɗora ta biha waƙaru wadda akwai karaya a wannan kafar mana ina da wani ɗan uwa da yake ƙoƙarin gyara rayuwarsa in ke ta lallaminsa in ke ta binsa a hankali kamar kafar da ta karye aka ɗora ta sace karyewa kaga sai an bata kulawa na musamman kenan to yana nufin ina da wani ɗan uwa wanda nake lallama shi nake binsa a hankali amma duk da haka shi wani abubuwan da yake masa baya gani shine wa maulan ina da dan uwa ka maulan zibrikan kamar dan uwan zibrikan da maltahu da nake kokarin gyara shi kama da mulassaqun kamar yadda ake gyara kafa tuhabu da ta karye bayan ta an dora ta biha waqaru wadda take da karaya idza ma ahalat wal jabairu fawqaha atal haulu la bur'un jabirun wala kasrun إذا ما أهالت والجبائر فوقها أتى الحول لا برء جبير ولا قصر إذا ما أهالت lokacin da shekara ta dawo shine ahalat nan daga haulu ne izama ahalat lokacin da shekara ta dawo wal jaba'iru karan dori fauka yana kan wannan kafar shine izama ahalat lokacin da shekara ta dawo wal jaba'iru kararan dori abinda aka sa dan a dora kafar fauka haina kan wannan kafar atal haulu sai gashi shekara guda ta dawo laburun jabiru abinda aka dora bai warke ba wala kasru kuma bai kare ba to haka shi mutum mai hasada yake dama da gwara mutumin da ya kare akan mai hasada saboda mai kare wanda ya kare in aka dora shi duk inda ya dan kwanaki to kafa za ta ɗoru zai tashi amma shi mai hasada za ku iya shekara da shekaru da shi kana ƙoƙarin kyautata masa kana ƙoƙarin lallaminsa amma bai gari ba shine izama a halat lokacin da shekara ta dawo wal jaba'iru karan wannan ɗorin da na ɗora fauka yana kan wannan kafar ma'ana yana nufin mutum ne wanda inke lallaminsa kamar kafar da ta karya aka sake ɗora ta atal haulu shekara ta dawo laburun jabiru wannan abin da aka ɗora ɗin bai gyaru ba wala kasar ko bai kare ba tarahu ka annallaha yajida wa anfahu wa ainihi in maulahu sabalahu wafru tarahu ka annallaha yajida wa anfahu wa ainihi in maulahu sabalahu wafru tarahu shi wannan dan uwan tarahu za ka ganshi ka annallaha yajida wa anfahu kai ka ce Allah ne ya tunkuɗe hancinsa, jada'a shi ne tumɓuke hanci. Daga cikin abubuwan da suke sa mutum muni ko kyau akwai hanci a ciki. To, duk mutumin da ya zamto an yanke mar hanci, ko hancinsa ya cire to yakan zama wani kamar horo ne shi yasa idan ka koma littattafan fikihu a in ka koma muktasar zai gaya maka daga cikin yadda ya halatta mutum ya amfani da zinare da azurfa namiji zai yi amfani da zinare akwai hanci wanda aka yanke mar hancinsa ko wani kaddara ko wani jinya ya sa hancinsa ya cire to musulunci addini ya yadda a kera mar hanci na zinare a saka masa saboda yadda hanci ke muna na mutum duk da haramun ne amfani da zinare ado da shi ga namiji amma in hancin mutum ya cire addinin musulunci ya masa sauci saboda larura ya iya sawa a kera mar hanci na zinare ya sa to shi wannan dan uwan nawa tarahu za ka ganshi ka annallaha ka ce Allah ne ya jada an fahu ya tunkuɗe hancinsa kaga mutum ne mai bashi da dadin gari kenan wa'ainihi kuma kai ka ce Allah ne ya tsokala idansa shine nan kuma an an kaddara wayafqau ne wayafqau ainihi kai ka ce Allah ne ya tsokala idansa kaga shi mutum da aka tsokala idansa kaga ba da dadin gani in maulahu duk lokacin da dan uwansa sabalahu wafru wafru wadata sabalahu ta dawo ga dan uwansa duk lokacin da ya ga wani dan uwansa ya hada wata wadata to shikenan daga lokacin shi kuma masifa ta same shi kai ka ce Allah ne ya tsokala idansa, Allah ne ya tunkuɗa hancinsa. Tara sharra kada afna da wa'ira wajahu ka babbil kuda afna anamilhul hafru. Tara sharra kada afna da wa'ira wajahu ka babbil kuda afna anamilhul hafru. Tara sharra za ka ga sharri kada afna ya kewaye da wa'ira wajahu kewayen fuskarsa duk lokacin da ya ga dan uwansa da wadata to tara shar za ga sharri kada afuna ya game da wa'ira wajahu kewayen fuskarsa gaba daya da kaga fuskarsa za ga fuskarsa ta cika da sharri ya shiga cikin bacin rai kadabbil kuda kamar damo wanda yake cikin fako kada afuna anamilhul hafru al hafru to nan rami kada afuna anamilhu wanda ya karar da yatsunsa kai ka ce damo ne wanda yake tonan rami a cikin fako saboda ta wurin wannan gurin wannan tonan da yake ta yi da ke da faratunsa zai rika yaga to faratunan cinyewa suke saboda haka in ka gan shi lokacin da alkari ya samu wani uwansa kamar damo ne da yake cikin fako wanda tonan rami ya sa duka faratunansa suka gwagwaye suka cinye shine ka zabbil kuda kamar damo ne na fako afna anamilahu alhafru wanda alhafru to na rami afna anamilahu shine ya karar da yatsunsa ah wa qala abdurrahman bin ali bin alqama abdurrahman bin ali bin alqama ya fada wannan ita ce kasida ta karshe wa shamitin bi la yakfa la takfa adawatuhu idza himaya saqathu almaqa idza idza حماية سقته المقادير وشامت لا تخفى أداوته إذا حماية سقته المقادير وشامت وشامت akwai da yawa mai shamit shine shamit shine wanda ake kira da shamata abin da ake nufi da shamitu shine mutumin da yake jira wata masifa ta same ka ya ji daɗi shine wanda a hadisi daga cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari da su akwai wa shamatatul a'la dariyar makiya ce yawwa ai mun gaya masa wa ya gaya masa ana kaza ana kaza saboda haka ana samun lalle lalle masu masu irin wannan shamatatul a'da makiya su tayi mutun dariya to wa shamitin wannan akwai wawu rubba ne da yawa akwai mutumin da yake so ya mun dariya shine wa shamitin biya da yawa akwai mutumin da yake yi mun dariya la takfa adawatuhu wanda adawarsa da kiyar da yake mun ba ta buya iza himaya ko da ku a lokacin mutuwa ta ne almaqadiru kaddarar Allah saqathu ta koro wannan abu mana akwai masu mun adawar da adawar su ba ta buya ba ko da mutuwa ne shine iza himaya a lokacin da mutuwa ta almaqadiru kaddarar Allah saqathu ta koro wannan mutuwa mana ko mutuwa ne akwai wanda sai sun yi dariya saboda kiyaya iza ta dammamani baitun birabiyatin abu sira'an wa amsa wa hawa mahajuru iza ta dammamani بيت برابية أبو سريعا وأمسى وهو مهجور إذا تضمنني بيت بيت ونجد برابية ديكي كان تدو بيت ونجد برabiyacin da yake cikin da yake kan tudu iza ta dammana li lokacin da wannan gidan ya tattaro ni ma'ana a lokacin da na mutu kenan aka sanya ni a cikin kabari lokacin da na mutu kenan aka sanya ni a cikin kabari shine baitun gida birabiyacin da yake kan tudu abin da yasa ya ce baitun birabiyacin gida wanda yake kan tudu daga cikin al'adar larabawa ko wuraren da suke da fako ai suke da sahara sun fi yin kabari akan tudu saboda me in aka yi shi a gurin da yake da kwari in ruwa ya zo tunda kasar ba ta da karfi zai iya tono mutum saboda haka duk lokacin da za su yi kabar yau mutum sai a samu wani guri mai tudu sai a je a binne shi a wannan gurin yadda ruwa ba zai iya haura wannan gurin ba ballantana ya tono shi to idza ta zammana li baitin lokacin da wani gida ya ya taro ni birabiyatin da yake kan fako abu sari'an sai ga sun dawo da gaggawa abu sai ga sun dawo sira'an da gaggawa wa amsa sai na wayi gari wa hawa mahajuru ina abin kauracewa shine lokacin da na mutu kenan ma'ana na nufin dai ko da mutuwa ya akwai wanda sai sun ji dadi da mutuwarsa kuma sai sun yi masa dariya akai fala ya gurranka jarri sauba mota jiran in nimru'un fi ya indal jiddi tashmiri fala ya gurranka jarri sauba mota jiran in nimru'un fi ya indal jiddi tashmiru fala ya gurranka kada ya ruɗe ka jarri sauba cewa gani ina jan tufafi a ƙasa saboda takama mota jiran halin kasancewa ta ina yin lullubi mota jiran shine lullubi ka ka lullube kanka da wani mayafi ko wani abu to saboda haka fala ya guran ka kada ya ruɗe ka jarri sauba kaga ina jan tufafi a ƙasa saboda takama mota jiran halin kasancewa ta na lulluba inni mur'un hakika ni wani mutum ne fiye tashmiru wanda in ke da jajircewa inda jiddi lokacin da zan yi abu na gaskiya ko da za gani a cikin tufafi ina takama to lokacin da abin da ya kamata a ware a bashi kulawa ya kamata to zagewa nake na ware in bashi kulawa ba na yi wannan takama eh shine innim ru'um hakika ni wani mutum ne fiye tashmir wanda in ke da jajircewa inda jiddi lokacin da za a yi na gaskiya ka annani lam lam aqul yawman li'adiyatin shiddu wala fityatin fi mawkibin siru a ka annani lam aqul yawman li'adiyatin shiddu wala fityatin fi mawkibin siru ka annani kai ka ce ni lam aqul yawma wata ran ban faɗa ba li'adiyatin ga raƙuma ko ga dawakai da suke kai hari shine wal adiyati dabha ka annani kai ka ce lam aqul ban faɗa ba yawman wata ran li'adiyatin ga dawakai da suke kai kiwo shiddu na ce ku tsananta wa abokan gaba wala fitiyacin kai ka ce ban faɗa a cikin a wasu samari ba fi maukibin wanda suke cikin taron mahaya siru na ce ku yi tafiya mana kamar ni ban jagoranci yaƙi ba shine ka annani kai ka ce ni lam aqul ban faɗa ba li adiyatin ga dawakai masu kai kiwo yauman wata rana shiddu na ce ku tsananta musu wala fi ce tin kai ka ce man faɗawa wasu samari wa fi maukibin wanda suke cikin taron jama'a shine maukibi taron jama'a amma musamman wanda suke kan dawakai musamman na ado siru na ce ku tafi eh saru jami'an wa qad talal wajifu bihim hatta badawa duhul aqrabi mashhuru saru jami'an wa qad talal wajifu bihim hatta bada wadihul aqrabi mashhuru saru jami'a sun yi tafiya gaba ɗayansu shine saru jami'a sun yi tafiya gaba ɗaya wa qartal wajifu bihim alwajifu gaggawa wa qartal bihim ta tsawaita gare su hatta bada wadihul aqrabi hatta har sai da wadihul aqrabi mai mabayyanin gaffan nan mashhuru wacce take shahararriya bada sai da ta bayyana shine asba shine wadihul aqrabi mai mabayyaniyar aqrab sasanni mashhur wacce take shahararriya mana har sai da safiya ta bayyana sun yi ta sauri wanda har sai da gari ya waye walam usabbih jimamal ma'i dawiyatin bil qaumi warduhum lil khimsi tabkiru ولم أسبح جمام الماء داوية بالقوم وردهم للكمس تبكيري تبكير ولم أسبح kai ka ce ban yi sammako ba jimamal ma'i ga matattarar ruwa walam usabbih kai ka ce ban yi sammako ba jimamal ma'i ga matattarar ruwa ɗawuyatin da wata taguwa mai ɗan kwararren ciki bilƙaumi tare da wasu mutane wirduhumu wanda yake gangara ya sha wannan ruwan tabkiru mai yin sammako ne lilikimsi ga raƙuman da suka kwana biyar ba su sha ruwa ba shine kims wannan bugu namu na gida ce kamsi amma kimsin ya fi kyau saboda yawancin nuskokin kimsi suka sa kuma kimsin ya fi kyau eh shine walam usabbih kai ka ce ban yi sammako ba jimamal ma'i a wata matattarar ruwa ɗawiyacin da wata dabba mai ɗan kwararren ciki mana nufin kamar dai bai je yaƙi ba ya yi wasu abubuwa na wahalhalu da gwagwarmaya na rayuwa shine bilkaumi urjuhumu wanda yake gangara wannan ruwan tabikiru mai sammako ne bilkimsi ga rakuman da suka kwana biyar ba su sha ruwa ba aurattuha wasu duril ais musnafatun والصبح بالكوكب الدري منهور أوردتها وصدور العيس مصنفة والصبح بالكوكب الدري منهور أوردتها نا غنغرا cikin wannan ruwan وصدور العيس a lokacin kirjin fararen raƙuma musnafatun suna ɗaure da igiya musnafatun igiya ce wacce ake ɗaurawa a kirjin raƙumi amma ana ɗaura ta ne saboda kasirdi ya kunce idan za a yi tafiya mai yawa idan za a yi tafiya mai yawa ko mai nisa wadda ta kai ga sirdi zai iya kuncewa to akan sa wata igiya a ɗaure kirjin a ɗaure sirdin a sa igiya ta zagayo ta kirjin doki sai a ɗaure sirdin saboda kar ya sakwarkwace shine musnafatan shine auratuha na gangara wannan gurin wasu dura la'isi kirjin fararen raƙuman nan musnafatun an ɗaure su da igiya wasu buhu a lokacin safiya manhuru ya bayyana a kirjinta shine manhur daga naharu ne kirji manhuru ya bayyana a kirjinta bil kaukabid durri da wannan tauraro mai yawan haske shine zuhura tauraron zuhura a su larabawa suna ga cewa da kaga tauraron zuhura ya ya taho to asuba ta yi saboda su taurari shine kamar agogonsu a lokacin kowane tauraro sun san shi sun san sunansa in tauraro kaza ya zo guri kaza to kamar daidai lokaci kaza to tauraron zuhura yana dagowa in suka ga shi sun san asuba ta yi shine shine wasubu safiya asuba manhuru ta sanya a kirjinta bil kaukabid duri da wani tauraro mai yawan haske eh tabasharu ba da ma ɗalal wajihu bihim bi subhi lamma badat minhu tabashiru a tabasharu ba da ma ɗalal wajihu bihim bi subhi lamma badat minhu tabashiru tabasharu sun yi wa junansa albishir saboda gari ya waye shine tabasharu sun yi wa junansa albishir ba da ma ɗalal wajihu bihim bayan sauri ya tsawaita gare su alwajif shine sauri badal ma dal wajifu bihim bayan sauri ya tsawaita gare su bisubhi da safiya lamma badat minhu lokacin da safiyar ta bayyana gare su tabashiru sai ga suna ta albashir suna ta murna shine tabashiru sai ga suna ta albashir eh bada sawabiqu min ulahu na'rifuha wa kibrahu fi sawadil layli manhuru badat sawabiqu min ulahu na'rifuha wa kibrahu fi sawadin laili manhuru bada sawabiku sawabiku na gaba wanda suka wuce bada sun bayyana min ulahu daga farkon su na arifu ha wanda mun riga da mun san su ma'ana gari ya waye komai ya zama ana ganin sa shine sawabiku waɗanda suka tsere min ulahu daga farkon sa na arifu ha wanda mun san su bada sun bayyana wa kibruhu wanda mafiya yawan su masturu an lullube su ne fi sawadin laili a cikin duhun dare shine wa kibruhu mafiya yawansu ko mafi girmansu masturu an lullube su fi sawadin laila cikin duhun dare wannan shine karshen diwani na alkamatul fahal a irin wannan bugu namu na gida a sai mu ce wallahu ta'ala alam a wannan diwani na alƙama a bugunmu na gida shine cikon mawaka guda shida shine cikon mawaka guda shida amma a nuska ‘yar masar wannan kasida ta shida wannan kasida ta shida wadda diwani na shida wanda shine karshe to a nuskar ‘yar masar kuma ita ce rabi yanzu wannan littafin bayan mun karanta dawawin guda shida gaba ɗaya to wannan ita ce ta ƙarshe a bugun gida amma bugun ‘yar misra wannan shine rabi wannan shine rabi kaga akwai aiki kenan a gaban maza saboda bi a in wannan a wannan juz'ul awwal kenan in ka tafi tafi juz'i na biyu kuma akwai waka ta Ubayd bin al-Abras akwai wakar Aisha akwai wakar Labid bin Rabi'a akwai Qais bin Khatim sannan kuma akwai mu'allaka ta Haris akwai kuma mu'allaka ta Amr bin al-Kulsum sannan sai labiyatul arab kaga a yanzu haka ma akwai dawawin kenan yanzu haka guda shida a gaban mu saboda ita labiyatul arab ba ta da yawa saboda haka yanzu haka akwai dawawin guda shida a gaban mu bayan an gama waɗannan ta gida gaba ɗaya to a lokacin ma aka yi rabi saboda haka akwai aiki a gaban maza اللهم صل على سيدنا محمد للفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين